san shi misali shine kawai sai a ce kai kai dan kasuwa ga kudi yan kasuwa masha Allah barakallahu fi tijarati shikenan sai mutum ya zo ya kasa kaya tun safe ya kasa kaya tun safe amma babu wanda ya zo ya taya ya zai ji a ransa zai dawo da farin ciki ko mai yawa a gidan shi kare kishi haka zai dawo da shi to kai kiyasin wannan akan malamin da zai zo yana karantar da mutane amma mutane ba su damu da abin da yake karantar da su ba wani irin ciwo da kurji malamin nan zai iya samu a cikin zuciyar shi na damuwa shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya taɓa sauka wani gari ya zauna garin nan yau gobe jibi ta yi wata ɗaya ba ɗalibin da ya zo wajen shi ya ce mai yanzu zai yi karatu zai yi karatu a wajensa wata na biyu wata na uku sai ya ce mahadiminsa mai masa hidima sai ya ce hatimi himari alkabu fa huwa khairun min ahli hadhihi albaldat yace kawo min jaki na in hau in yi gaba gara shi da mutanen garin nan ɗaya daga cikin malamai in ban manta ba al-imam al-imam al-askari malamin lugha yana da littafai masu amfani da yawa a cikin lugha misali littafin sa jamharatu amsal al-arab littafi ne da ya rubuta shi akan karin maganganu na larabawa da sauran littafan sa masu kyau ya rasu ina jin karni na hudu shi ne ya zo yana karantar da mutane kawai yana karatu a ƙasa garin da ya sauka ba a karatu kawai sai tattara kawai makaranta kawai ce ya koma kasuwa to shi ne sai wani baiti yake cewa julusi ya fi suƙin abi'u wa ashte dalilun ala anna al'anama qurudu ya ce kaga zuwa na da na dawo kasuwan nan na daina karantarwa shaida ce da ke nuna cewa mutane sun zama baraki i babu huzur malami na jin ciwo da damuwa ya zo ya ce zai karantar da mutane amma kuma ba wanda zai zo ya ce yana saurara karatunsa wannan shine abu na biyu na ilimi sai ka halarci makaranta sai ka taso ka zo daga nan ne za ka sami ilimi idan baka halarta ba shi kenan abu na uku shine alistima idan ka zo makarantar kuma ka tsaya ka saurara shi yasa akwai fiqhu listima akwai yadda ake koyon saurare shi yasa Allah ya ce me ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا sannan ce wa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun ashe idan ka zo za kai saurare abu uku ake bukata ka bada ka bada jinka ka bada ganinka sannan ka bada zuciyarka su ne can ayar ai inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani da zuciya da Allah sai ya mu mutun tambaya kansu sannan kuma zai ce ne haƙiƙa mun halitta dan jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu suna da zukata amma ba na fahimta ba suna da idanuwa amma ba na ganin gaskiya ba suna da kunnuwa ba na jin gaskiya ba Allah ce waɗannan kaman dabbobin gida suke tumakai kai gara dabbobin gida da su sun fi dabbobin gida bata waɗannan su ne rafkanannu ba shi sai ka saurara sannan Allah ya soki mutanen da ba sa saurara karatu wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa yace ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum in sun zo sai su ka take kamar suna sauraron ka amma ba kai suke saurara ba sai sun fita sai su rika ce ma waɗanda Allah ya ba ilimi masu aiki da ilimin su ce ma za kala anifa wai me yace dazu shi me yace dazu sai Allah ya ce ulaiikal ladina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum wadannan sune wanda Allah ya kulle zukatansu ya buga su tamfi aka kulle wattaba'u ahwa'ahum kuma san zuciyarsu suke bi ɗaya daga cikin magabata yana ma ɗansa nasiha yana cewa ya bunayya ta'allam husna listima'i kama ta ta'allamu husna alhadith yace ya kai ɗana ka koyi yadda ake sauraron magana kamar yadda kake sauraron kamar yadda kake koyin kyakkyawan magana saurare ranar da ka zo makaranta bayan ka halarta kana da ikhlasi to kuma sai ka saurara kada a faɗi abu goma amma kuma ba za ka iya lissafa alal aƙalli shida daga ciki ba kafi rabi sannan istima'in nan bayan ana yin shi da kunne to idan ka ji kai istima'i to kai ƙaidinsa shi ne abu na hudu ƙaidul ilm ka taskance ilimin naka ka rubuta suna cewa qayyidul ilma bil kitab an ruwaito hadisi kamar yadda al-imam al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi ya ruwaito a cikin littafin sa taqyidul ilm kuma ya ruwaito shi a cikin littafin sa al-faqih wal mutafaqqih kuma ya ruwaito shi a cikin littafin sa al-jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami' annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qayyidul ilma bil kitabi ku taskance ilimi ta hanyar rubutawa da can manzon sama ya hana a rubuta wani abu in ba Qur'ani ba daga baya sai ya ce a rubuta yace uktubu li abi shah yace ku rubuta ma abu shah me hikima yana cewa al-ilmu sayyidu wal kitabatu qaydu qayyid siyudaka bil hibal al wafiqa فمن الحماقة أن تسيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة yace ilimi al'ilmu saidun ilimi kamar wani abun farauta ne kamar barewa sai ka je ka yi farautar barewa wal kitabatu qaidu amma rubutu shine da baibayin wannan abun da ka farauto din sai ce in baka gane ba fa min al hamaqati an tasid ghazanatan yana cikin sakarci kun san sakarci bai da magani mai hikima yana cewa likulli shay'in dawa'un yustatabbu bihi illa illa alhamaqata a'yat man yudawiha kowane ciwo yana da magani amma ban da wawanci to yana cikin wawanci an tafi da ghazalatan ka je ka farauto barewa mun san barewa da gudu ko wai barewa ta suka haɗu da kare suka haɗu da kare sai kare ya ce me yasa wai idan na bi ki sai ki tsere min ba na iya kama ki sai barewa sai ta ce an ta tafirru li sayyidika wa ana afirru li nafsi ce kai kana gudu ne dan mai gidanka so kake ka je ka kame ni ko raina nake gudu dan shi kaga zaka ka kama ni to kowa ka san shine bahaushe yace kowa ci barewa ya ci gudu amma zomo yace to yace kowa ci zomo ya ci gudu to barewa to sai ka je ka kamo barewa amma kuma sai ka batta bainal khalaiqi taliqa ka batta kawai tana yawo a cikin mutane baka saki baka daure ta ba to misalin mutumin da yake zuwa makaranta kenan amma ba yi da alƙalamin rubutu ba yi da takarda suna cewa azzakiratu khawana azzakiratu khawanatu kwakwalwar mutum tana yaudarar shi tana cin amana sai ka zo tsaf ka zata ka haddace abu tsaf kana jin abu mai sauki ka haddace shi fatahunuka zakiratu sai kwakwalwar ka ta yaudare ka shekaru biyu da suka wuce الشيخ مسعود الشوري حفظه الله da yawan kuna sun sun gani ya salkake a farkon suratul baqara aka tada shi aka tada shi aka tada shi fa khanat fudakiratu shurayn shurayn shurayn imam al-haram al-makki ya makale a farkon ayoyi biyar din suratul baqara أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم كو سيرك سيك عارس هذا وانا كراتب ما هكذا أجارة مش أي تو سيك ربو تأب سنة شوى أكتب ولو على حائطه sai idan ka ji an faɗi ilimi to kai sauri ka rubuta ko a bango ne eh kai sauri sai ka rubuta a bango daga nan sai ka je ka ɗauko littafin ka sai ka kwace kaga daga nan ungun bangon ka bata musu sai ka goge haka suke yi al-imam Abu Dawud as-Sajistani rahmatullahi alayhi ana ba da labari cewa rigar shi katuwa ce aljihu ne rabinta kamar yanzu ka ce malam malam kaga yanzu a ɗinkin zamani ma an daina yin malin aljihu ko irin aljihun nan da ake sawa ta nan wajen ko a yi shi ta nan yanzu kawai sai dai a ɗinke ko to alimamu abu dawud da rigar shi gaban aljihu ne gabaki ɗaya takardu yake zubawa a ciki to kaga ilimi sai da rubutawa saboda hadda tana yaudaran mutum abu na biyar shine alfahar ana samun ilimi ta hanyar fahimta ka zo za ka yi ilimi burin ka yi zama ka fahimce shi kakka take ka ce ka fahimci abin da baka fahimta ba idan ma ya ce maka ka gane baka gane baka ce ban gane ba sai ka nuna inda baka gane ba a sake maka bayani wannan na nuna kai ɗalibi ne Allah ya zargi wanda ba sa fahimta wanda ba su fahimta Allah ya zarge su kuma an saukar da an saukar da shari'an nan ne domin a fahimce ta shi yasa fahimtar ta ya zama wani fanni babba aka kira shi da alfiqh me alfiqh ma fuhima min alkitabi was sunnati abinda aka fahimta daga cikin alqur'ani da sunna shine ake ce mishi fiqh ko ya zama mantuki ko ya zama mafhumi ko ya zama ƙararren nassin ya zo da shi ko kuma sai da aka tsaya aka kallo siyakin sai aka ce to yana nuni zuwa ga kaza kaga fiqhu ce to fahmun ce ba so daga shine abu na biyar da ake samun ilimi da shi idan ka zo makaranta kana da ikhlasi kana saurare mai kyau sannan kana rubutawa to sai ka fahimta sannan sai al-hibs sai hadda ba a karatu ba hadda ba a karatu ba hadda akwai abinda dole ka haddace ka ce kawai ni na fahimta sai ka haddace ai dole ka haddace fatiha ko ko ba dole bane dole ka haddace surorin da zaka rika karatun alqur'ani da su sannan akwai ka'idoji waɗanda suna zama maka mataimaka a lokacin da ka tsinci kanka kana neman alal akalli ka ba kanka fatawa ma haddace su za ka to ashe dole sai da hadda dole sai da hadda hadda tana da tasiri matuƙa a ilimi magabata sun kasance suna tsananta ma kansu wajen su haddace abubuwa shi yasa zaka gansu wasu a hanya suna tafiya suna takara suna cin kwami suna nanata abinda suke malaminmu lokacin muna hadda alkur'ani yana ba mu labari yake cewa yake cewa wai sahabbai saboda tsananin haddarsu suna tafiya in suka je suka ɗauko ƙur'ani da aya biyar fa daga manzo Allah sallama sai su ta nanatawa to shine wai wani sahabi ya je lokacin aka saukar da wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat to sai ya taho yana maimaita waɗannan ayoyin a daidai lokacin da wai zai dawo gida matar shi kuma tana dafa sha'ir sha'ir wani nau'i ne na alkama sai wata tsuntsuwa sai ta sauka akan tukunyar tana tsatsaga sai matar shi ta zo kawai sai ta bige wannan tsuntsuwar sai ta mutu to shi kuma daidai lokacin ya dawo gida yana tafiya yana wa idhal maw'udatu su'ilat بأي ذنب قتلت يتقوم كون سيدة شيء مسا لأجل شعير أكلت بأي ذنب قتلت وإذا الموقودة سئلت بأي ذنب قتلت سيدة شيء لأجل شعير أكلت to yana ba mu wannan kisar yana yana nuna yadda sahabbai suke nana ta hadda magabata sun kasance sukan yi hadda idan suna son su haddace abin da suke son su haddace sai su nana ta shi su 170 ɗaya daga cikin malamai ya zo yana kamar da imam al-askari yake faɗi a cikin littafinsa al-hassu ala hibzil ilm ya ce ya zo yana karatu sai yana tananatawa sai wata dattijuwa a gidansu sai ta ce haɓawa ne wannan karatun da kake kai ai ka haddace shi kamar shi haka mana ni ma saboda yawan haddace nanatawar da kake yi gashi ni ma har na haddace ya ce to shi ke sai ya kyale ka sai ya tafi wani waje ya ci gaba da nanata haddace sai bayan kwana biyu sai zai ce mata baba wai abin nan da kika ce min kin haddace da Allah ta namun mana sai ta ce wallahi na manta sai ce to shi yasa kika ga ina ta nanata wannan hakkina tsammanin na haukace ne ya shine ai ka'ida su da suke cewa mata karrara ta karrara mata karrara ta karrara duk abin da aka yi ta nanata shi to sai an haddace shi zai tabbata to alhibzu kenan hadda abu na gaba da ke taimakawa a wajen neman ilimi shine al'amal aiki duk abin da ka koya kai aiki da shi to ba za ka manta shi ba daga cikin matsalolin da ke sa ilimi baya tsama a tare da mu shine ne akwai matsala ta rashin aiki da ilimin wannan yana da tasiri matuƙa duk ranar da ka koyi karatu kai aiki da shi to ba za ka manta shi ba yanzu misali sai aka koya mana addu'ar shiga masallaci wani kullum ya sa ma kansa kullum ya zo masallaci sai ya yi addu'a shiga masallaci بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك wani kuma da aka yi kawai shi kenan sai ya ce ai ya ji kawai shi kenan to ka tuna bayan wani lokaci ka tambaye su ka ce kowa ya kawo za ka sha mamaki wannan da bai biya wannan bai yin aiki da abin da aka karanta masa sai ya manta shi ba yadda ko Allahumma ba zai iya tuno ma ba ko bismillah ma ba zai iya tuno fakkon ba saboda da ya aiki da shi ba abu na gaba a gurguje da ke taimakawa wajen neman ilimi shine at-ta'addub ma'a al-ilmi wa ahlihi wa majlis al-ilm dole sai da ladabi karatun addini baya samuwa sai da ladabi a yi ma malamin da ake yake karantarwa ladabi a majalisin ilimi mutum ya zama ya girmama majalisin ilimin wajibi ne majalisin ilimi ya bambanta da majalisin da ba na ilimi ba ya waje ba ɗalibin ilimi ya zama ya ladabtu da ladubba wanda sauran mutanen gari ba su da waɗannan ladubba da an gan shi za a gane shi ɗalibin ilimi ne wanda ladubban neman ilimi suna da yawa in aka ce za a zo a ɗauke su ɗaya bayan ɗaya a magana kansu ba zai iya yiwa a gama su a cikin watanni ba ma saboda haka mu zama muna da ladabi ga ilimi abinda ake ce ma ladabi shine lazimta sufofi kyawawa a lokacin da zaka aiwatar da wani aiki na ibada ko na mu'amala shine ake ce mishi ladabi a ga kayi abin nan cikin tsari yanzu ka ɗauki shiga ban ɗaki bayan gida fa mutum zai je yayi najasa zai je zadda amma nan nan cikin littafanmu na malikiyya mai iziyya rahmatullahi alai sai da ya ambaci na dubba guda goma sha hudu tsakanin shiga bayi da fitowa ladabi goma sha hudu bayi fa mutum zai ji to ina ga neman ilimi abu na ƙarshe da yake taimakawa wajen neman ilimi shine annashu abinda ka iya ka koya ma wani kakai ruwa ilimi أنت إن كتمت العلوم أنسيت حتى لا ترى غير جاهل وبليد علم الناس العلم لتحيا شيء duk mutumin da ya ɓoye ilimi to za a mantar da shi ilimin kamar yanzu ne ka samu wani application na kwamfuta sai kawai ka je ka sa shi a kwamfuta ka kai kaɗai baka ba wani ba to kana nan wata rana sai a ce ai virus ya shiga cikinta to wajen wa za ka tafi amma so tari akan samu back to sender ka ba wani sai kawai zuwa wani lokaci sai kai ma sai taka ta samu matsala shi zai sake baka kuma a ilimi ta faru haka habbadi ake da shi a ladubban malaman hadisi suna da babun man haddasa wa nasiya ka ba da hadisi kuma ka manta daga baya kuma wanda ka karba hadisi ya karba hadisin a wajenka sai ya karantar da kai ɗaya daga cikin malamai magabata ya karantar da almajirinsa wani hadisi bayan wani lokaci sai ya zo sai ya ji wannan almajirin nasa yana karantar da wannan hadisin ya faɗi sunan sai ya ce haddasa ni wane sai ya ce ma haddasa ka lihi ya ce ba ni na koya maka wannan hadisin bai ce ala gafata malam kai ka koya min ya ce to ni na koya maka shi kenan sai ce to tuna min ne ma sai ya bashi hadisin sai ya zama shi idan zai yi riwaya sai ya ce haddasani alladhi qala innani haddastuhu ya ce wane da ya ce ni na bashi hadisi yanzu ya ban hadisin to da ni na manta man haddasa wa nasiya to kaga annashu kenan ka yada ilimi ka kaboyi kuma shine fassara hadisin manzo Allah sallama muttafaqun alaihi ballighu anni walau aya ku isar da sako na koda da aya daya da aka ce aya daya ne ake nufi ana nufin ka iya ayan nan in karanta ta ka iya to karanta ma wani ka iya ta yadda ake karanta ta za ka fitar da haruffanta ba tare da ka ɓata wani harafi ba ba tare da ka ɓata wasali ba to je ka karantar da wani ka koya ma wani to za ka ga iliminka yana zama mai albarka wannan yana cikin sirrin da kake ganin karatun zaure a lokacin da ake yin sa da gaske yake karatu mai albarka ba na mantawa muna ashmawi ana samu mai masu akhdari karatu muna qurtubi ana samu masu ishmawi karatu muna ibnu ashir ana samu mai masu qurtubi karatu muna ibnu rushd ana samu mai masu ibnu ashir muna iziya ana samu mai masu ibnu rushd karatu muna risala ana cewa mai masu iziya karatu sai ka gani kuma cikin ladabi cikin girmamawa wanda kake koya masa karatun tare kuke makarantar ku ɗaya amma yana jin kafi shi kuma yana girmama ka yana kaddara ka domin ya san malam ne ya sa ka kai to da muka yi watsi da irin waɗannan karatuttuka muka koma muna hauragiya to shine muke ganin sakamakon abin da yake biyowa baya yanzu so daga yan uwa magana kan ilimi faɗi gare ta ba zai iya yiwuwa a ce a zo majalisi ɗaya a yi magana kai ba kuma dama na faɗa mana kawai na zo ne mu gaisa mai zumunci mu ga fuskoki masu albarka mu samu lada to kuma gashi haka ya faru kuma muka samu wannan riba kafa saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu yayi albarka a cikin rayuwar mu abinda muke koya na ilimi Allah subhanahu wataala ya ba mu shi kuma ya amfane mu duniyar mu da lahirar kasuwanci da muke yi Allah subhanahu wataala ya kara masa albarka ya haɓaka shi Allah ya biya ma kowa bukatarsa ta alkhairi abubuwa da muke da su na damuwa a cikin kasar mu Allah ya yi mana abubuwan da suke faruwa na rashin tsaro a cikin kasar mu Allah madaukakin sarki ya sauka mana da natsuwa da alkhairi a cikin wannan kasa tamu Allah ya dada mana alkhairai da albarkoki masu yawa yan uwa a ƙarshe mu tsaya mu yi karatu mi dan Allah mi aiki da abin da muke koya mu ga girman junanmu kada mu rika zama mutane masu girman kai kan mu zama mutanen da ba su da tawazu ana buƙatar mai karantarwa ya zama yana nuna ma mutane saƙon Allah ta hanyar ɗabi'unsa kada kana ɗalibin ilimi ai mu'amala da kai amma ba daɗi kowa na kuka da kai ya kamata idan aka zo anguwa aka ce ina mutumin kirki sai duk jama'a su ittifaki su nuna ɗalibin ilimi idan aka je kasuwa akwai ɗalibin ilimi a kasuwar aka ce wani ɗan kasuwa ne mai riƙe amana mai sauƙi mai kyautata ma mutane ya iya huɗa da kastomomi sai a ce ga ɗalibin ilimi sai a nuna shi haka ya kamata idan wani yana son ya bada ajiyar dukiyarsa aka ce wa za a ba sai a ce a ba wani ɗalibin ilimi mai suna wani to ranar da muka samu wannan yana faruwa to za ka ga wara aitan nasa yi duk na fi dinin lahi afuwaja amma gaza yin haka mu tara karatu amma mu aje ilimin nan ɗabi'unmu kuma suna nan ba wanda yake jin daɗin mu'amala da mu to wannan bala'i shi yasa suke faɗi a karin magana wasu suna ɗaukar hadisi ne suke cewa addinul mu'amalatu addini ba wani abu bane face kyautata mu'amala magana ce mai kyau kyautata mu'amala da Allah kyautata mu'amala da halittan Allah hatta kwari suna da haƙƙi a kanka kwari to balle ɗan adam ɗan uwanka waɗanda suke rayuwa irin taka Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu wajen gyaruwa halayenmu Allah subhanahu wata'ala ya albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التكبير التكبير التكبير muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu wannan damar muka samu zuwa wannan farfajiya mai albarka kuma muka amfana kwarai da gaske mun amfana fiye da abin da ba za a yi lissafi ba fatanmu shi ne Allah ba mu ikon yin aiki da abin da karantar da mu shi karatu bai da wani amfani fiye da aikin shi da shi fatanmu Allah ya sa mu yi aiki da abin da malam ya karantar da mu kafin mu rufe zan so da malam shafi'u ya zo ya dan yi tsokaci ko da minti biyar ne kafin daga bisani shi malam ibrahim mai wannan farfajiyar ya yi godiya ta musamman zuwa ga dukkaninmu insha Allah ta'ala malam bismillah
um, bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda da fallasa da ni'imarsa da kuma ikonsa ya haɗa mu wannan wuri daidai wannan lokaci na masallacin markazu eh Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria da ke nan Kuturko Minaji fadar jihar Neja a Najeriya wato muna gode ma malam kuma muna mushi addu'a Allah ya saka mushi da alkhairi yau yinin shi hudu kenan kwanci kwanan shi hudu tun juma'a yana tare da mu a nan garin yana ta karantar da mu alkhairai daban-daban wanda ya baro iyalansa da gidansa da komai nasa da garinsa da jama'arsa ya zo ya tare tare da mu tsawon kwana hudu wanda ya karantar da mu littafi daya na daura adabun nufus na al'ajuri tun daga farko har ƙarshe kuma mun fahimta mun gane kuma insha Allahu za mu kokari mu ma mu aiki da shi sannan ko mu karantar da wasu sannan idan kuka fahimci karatu malam kuka lura malam yana da ilimin luga sosai za ga da an motsa malam ya kawo baitoci sannan kuma ya kawo kisoshi da misalai abun ga na misali kira'atul rashida da sauransu wanda ya nuna cewa malami ne na luga kuma luga tana daga cikin abun da zai taimaka ma mutum sosai a wajen mi a wajen ilimi sosai sosai in baka fahimci luga ba to gaskiya dole ka samu matsala a neman iliminka shi yasa ma arabiyan gaba ɗaya Allah ya nuna cewa wanda suka fahimce ta sun fi kowa hankali su ne mimmi masu hankali Allah subhanahu wata'ala ce ya saukar da ƙur'ani na anzalnahu lisanin arabiyan la'allakum ta'qilu mun saukar da shi harshe ne na larabci domin ku yi hankali saboda haka wanda ya fahimci larabci zai fi kowa hankali ni malam yana karatu sai na tuna mani da malam sambo in kun dubi shi ya yi kama da malam sambo a halitta shi ma a yanayin jikinsa sannan yanayin karatunsa kuma haka sannan yanayin sannan lokaci haka to yadda kaga malam sambo haka ni nake ganin tagararsa da yanayinsa saboda Allah ji kansa saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya waita mana irin su malam kuma ya waita ya yi mashi dogon kwana kuma ya saka mashi da alkhairi kuma kamar yadda ya faɗa ba abin da ya kai jihadi a yanzu kamar neman ilimi kuma neman ilimin nan fa dole sai an dage kama da wani bata wani in kaji wani ba banza ba suka ce kafin raha layu jadubin raha cikon tafin hannu to ba a samun shida hutu kafin raha layu jadu bin raha cikin tafin hannu ɗaya ba a samun shida mi da hutu dole sai ka motsa sai ka yi himma sai ka yi gwagwarma sai ka amfani da abubuwan nan da malami ya faɗa ala la tunalu ilma illa bi sittatin sa umbika bi amma jumu'iha bi bayani zaka'u wa hirsun wa subarun wa bulgatun wa irshadu ustazu wa tsule zamani kowane ɗaya ne yana cikin yana cin gashin kansa ne ya zamo kana da kwakwalwa kaifin basira kana kokarin hadda sannan ya zamo kana mai kwaɗayi sannan kana da mai kana da haƙuri da dauriya da juriya sannan kuma kana da guziri kada a matsayinka na ɗalibin ilimi ka zama kana roƙon jama'a ballanta na ɗaukan abubuwansu dole ya zama kana da hanyar za ka dogara da kanka to lokacin ne iliminka zai albarka fiye da a ce mutane kake bi kana roƙo sannan wa irshadu ustazi malami ya shiryar da kai cewa ga littafin zaka ga littafin zaka yanzu wani da ya ji malami ya dauko wani littafi cewa mujalladi ya kai mujalladi tara yanzu gobe da safe zai je Allah Allah yake a bude kasuwa je tambaye masu littafi akwai littafin aka ce babu to yaushe za a kawo zuwa kwana hudu da an kawo littafin sai dauka a je gaban malami ya ce wannan littafin zai zai sa to kaga ka nemi ilimi gaba daya ilimin kuma zai baka gaba daya dole sai ka bi mataki kaga yanzu in kuka lura malam ya ga mana in zaka karanci fiqh malikiya ne tafan da zaka bi yanzu ya faɗe su a tsari ya faɗe su ta cewa suna ana karanta da su kaza suna karanta da kaza kenan kana so karanci littafin malikiya na farko sai ka fara da alali na biyu ishimawi na uku qurtubi na hudu ibnu ashir na na biyar ibnu rashid na shida sai zamo iziya na na bakwai kuma ya zamo risala mai zuwa salike na zai zama irshadu salike daga risala sai irshadu salike askari kenan to kaga kafin aje akarabu kaga kenan malam ya karanta da mumi ga tsarin da mutum zai bi nan in zaka karanci malikiya wajen luga ma akwai tafin da ya kamata ka bi wajen hadisi haka wajen aqida haka ko da fanni zaka karanta akwai littattafan da ya kamata ka fara da su ran da malam ya ga mana cewa ka fara da me wajen aqida ka fara da usulul salasa ai tambaye mu mun hada tahiyya duk kowa na wurin ya hada taha'iya da ya kawo maganan abubakar ibn abi dawud sannan sai ya ce mi wa tsoli zamani ka zama ka bi shiriyar malami ta wajen tsora ka ga littattafai sannan kuma ka kuma yi hidiman makaranta ka yi ma malamin biyayya kada ka kai wani mataki da za ka ga cewa yanzu malamin ka fi shi karatu ko kuma ka fi shi ganewa saboda haka sai dai bi ka ba ka zama dan agwagwa kada ka zamo kada ka zamo haka ko da duk wanda ya karantar da kai farko to ya riga ya gama da kai kuma da ya karantar da kai ya zama ya riga mi ya gama da kai duk abin da zaka zo kai baya duk inda ka je dai akan ginin shine ka dora sannan kuma ya zama mai wa zaman kada ga malamai suna hawan wasu jifa-jifai na motoci ka ce kai yanzu ya za a yi ka ka yi karatu ka abin ga yanzu malamai ke cabawa kawai sai ka shiga ka yi su a gane ka je ka fara abin ga amma malam ya ta kwadaita da mutane ka je ka nutse a makarantar zaure ka bace bat a gane malam lokacin da yake karatu ban san shi ba amma dai bai yi tunanin zai zama haka ba ya yadda yake a gane bai yi tunanin me zai yi ba zai zama haka ba yadda yake Allah ya kai shi a hakan to ikhlasi lokacin da Allah ya daga ka sai ka yi mamakin maya aka yi haka to Allah ne ke ke abun nan amma in ko da yaushe ga abun da kake tunanin ka zama sai Allah ka kabo ka yawa amma in kana yi dan Allah ka bace bace ga manufar ka mai kyau to shi Allah shine zai daga ka saboda haka yana ce inna tawazu min khisalil muttaqi tawazu yana daga cikin mi wato dabi'u na na mai tsoron Allah inna tawadu min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ila al ma'ali yartaqi shi mai tsoron Allah zai daukaka wurare madaukaka amma sai da mi sai da tawadu wato kuma tawadu ya zamo mi saboda Allah abun nan shine malai yace dalibin ilimi ya zama yana da wasu dabi'u kada ka zamo ko ina ka je dole sai an san ka dole sai an yi kaza dole sai an yi kaza a'a ka nuna ba komai bane kai a gane daidai kake da sauran jama'a shi wannan ilimin ba kai ka ba kanka ba akwai wanda tun kafin a haifi babanka yake karatu kuma har yanzu bai zama malami ba ashe kenan aro ne Allah ya baka kayan aro kuma ba su barazana in dukiya ce ma tun kafin abin ya fi babanka wani ke neman kuɗi don kai alfahari shi fa shi kenan ba karfin kai baka ba kada ka zama karu na kace inna ma utituhu ala ilmi indi kada kai haka a ka dauka cewa Allah ne baka kuma saboda haka ba kai ka iya ba kanka ba tunda ba kai ka iya ba kanka ba na alfahari kudin gaggamkiya ba su barazana wannan shine abinda mala yake kokarin ya karantar da mu kuma ya karantar da mu yanzu mu ya rage gare mu wannan ya zama amana Allah sauke nauyinsa ya hu ya abun ga har lahira Allah malam yami ya sauke nauyinsa yanzu mu ne ya rige a kanmu kuma mu yi aiki da shi musamman magana ta ƙarshe da malin aiki da ilimi aiki da ilimi imamul bukari ce ba na hadisi a cikin sahih bukari face sai da ya aiki da shi kafin ya rubuta shi yanzu yanzu a ce mun karanci sallar dare kamar da malam ya bada misali jiya mun karanci sallar duha mun karanci sallan alwala duk lokacin da alwala ka ta kare ana so ka sake alwala kuma duk lokacin da ka sake alwala ana so ka yi raka a biyu to suna nan mu ga mun karance su shin za mu yi aiki da wannan abubuwan yanzu duk wanda ana aka ce zo ya faɗi ya yi karatu za ga ya faɗi abubuwa amma kuma aka ce aiki da shi to ya bar shi a nan inda aka faɗa duka mun san ire-iren wannan abubuwan yin sallar dare yin sallar duha yin raka'atul fajri yin sallar wudu'i yin suna nan salloli daban-daban da ya kamata a yi sannan akwai azuzuma da yake azumi azumi da ya kamata a yi sannan bayan salloli akwai kafin salloli da bayan salloli akwai na filfili da ya kamata a yi duka wani abubuwan duka ba ma aiki da su ba ma yin su sannan kuma gaskiya a wajen da amana da abin da kamar da mala ya faɗa ba mu aiki da su kama hadisi na 33 a bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana alamun munafiki guda uku ne idan ya ba labari sai ƙarya in kuma aka amince masa sai cuta in alƙawari sai saba me yasa aka ce mutum munafiki karamin munafiki saboda harshen nan da ka ce la ilaha illallah da shi sai kuma ka zo kana yin mutane ƙarya da shi da ya nuna akwai alamun tambaya gami ga la ilaha illallah ɗinka sai ta ka zo munafiki ko da ƙarami ne sannan wai za tumina kana idan aka amince da kai sai kai cuta imani da ka ajiye a zuciyarka kake cewa kai mai imani ne kuma sai ka aji cuta a ciki an baka amana ta na kudin kwamitin masallaci ko na da'awa ko na makaranta ko na mss kana kace a kawo babu mi ba damuwa ka aje kawai sai ka zama mi ka zamo baki balas ciki da mugunta kawai a kawo a kawo ana kawo a kawo ka danne kai biris kai mirsisi akan abu kaga zuciyar da ka aje imani a cikinta kuma ka aje mi ka aje cuta kaga akwai alamun tambaya ga imanin nan naka da kake cewa akwai shi a ranka da ai magana sai ka ce ai a takawa hahuna ko eh to ita kuma alkhiyana hahuna ita cuta tana nan wurin sannan wai za wa ada akalafa ina alƙawari sai ya saba wannan jikin da kake sallah da shi ka je masallaci ka yi ka je ka yi azumi da shi ka yi aikin haji da shi ka sada zumunta da shi sannan kuma za a yi alƙawari da kai cewa za ku haɗu wuri kaza lokaci kaza kuma ka ƙi zuwa baka da wani uzuri na shari'a akwai alamun tambaya ga sallanka da azuminka da kake yi da jiki in kaga munafinci ya fito yadda ana so yadda kai ma musulmi kawai da kai ma Allah mu'amala kai ma mutane mi mu'amala saboda mutane musulmi kala biyu ne akwai ordinary musulmi tantagariya kawai tsabagen shi musulmi ne eh musulmi ne akwai kuma musulmi na musamman akwai na musulmi na musamman shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmi suka kubuta daga harshen sa da kuma hannunsa me yasa aka fara fadar harshe saboda shi harshe kafin a buga ko a cakumi juna an fara zage-zage da fadar maganganu mara kyau shi yasa aka fara fadar harshe sannan shi hannu kuma sai aka fade shi dan kafin a yi kafar Kano an kai duka da hannu ko mari ko an ci kwala amma na yin wasu ko da da kafa ka cuce mutum shi ma cuta ce kaga wannan musulmi na kware bancin sallah da azumi da sauran ibada da ka rike so sai ka mu'amala da musulmai yan uwanka ko ko mutane yan uwanka da mi da mu'amala mai kyau sun kubuta daga sharrin harshenka da kuma hannunka baka zagin su baka tsine musu baka gulma su sannan kuma baka rubuta sharri ko dauka kayan su ko kashe su ko wani abu da hannunka da sauran duk jikinka wannan ka zama musulmi na musamman na gari na musamman to saboda haka duka rayuwa ba ta yiwa ko ba ta yin daɗi sai da mi sai da ilimi ilimi shine gishirin zaman duniya shine ginshikin rayuwa duk wanda ya zamo bai karatu to lalle za ga mi rayuwar shi tana da tasgaro tana da tangarda akalla duk abin da mutum zai yi ya tambaya wai alul ulama ya ta tambaya malamai ta tambaya akalla kenan duk abin da za ka yi ka je ka tambaya shi ma ka sani yanzu kana da ilimi akan wannan abu to saboda haka ba wa'azi ne zai mana dai bayani ne haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka malam da alkhairi kuma ya zaunar da ƙasar mu lafiya kuma ya cire hasada da gillu a tsakanin mu malaman mu da mu ɗalibai da sauransu kada ka zamo karatunka ko da yaushe ka hantari wancan malamin ka ce wancan bai iya kaza ba wancan bai san kaza ba wancan bai da manhaji wancan kaza kaza kai da ka zamo haka kawai ya zamo karantarwa ce gabanka da masu sara da masu sassaka duka wannan ba ruwanka da su wanda zai yabe ka da wanda zai kushe ka ka ɗauke su duka ɗaya suke kai dai ka san ina ka tunkara ina ka nufa karantarwa ce ka yi abin da za ka iya kafin mi kafin lokaci ya yi malin ya ta maimaita mana karatun zaure me ake nufi da karatun zaure inda za a zauna kowa ya zo ya sa littafinsa ko da ka yi sati uku baka dawo ba ka yi mi inda ka tsaya nan ne za ka ci gaba shi yasa ni a makaranta ta ban sa littafi cewa a sa riyadu salihina in an sauke a sa kaza in a kowa ya zo da littafinsa ko shekara kai baka dawo ba yawa na sai inda ka tsaya in ka dawo nan za ka tashi in ka gama littafin ka gama shi kenan yawa za ka iya zuwa ka karantar da wani amma ka sa riyadu salihina misali wanda za a fara sai an sai an zamo kashi bakwai akalla wanda za a fara da su daban wanda za a yi da su gaba daban wanda za a kai tsakiya da su daban wanda za a rufe za a rufe karatun da su daban to baka za mutum guda za a ce gashi ya gama riyadu salihin din daga farko har karshe ko ya gama kaza da kaza sai dai kai kowa inda ya fincika yawa nashi ne duk wanda ya samu nashi ne yawa amma amma aka sa kowa ya sa littafi malamai suka daure suka zauna kowa ya sa littafi daga farko har karshe ya gama to ka in kana gama shi kenan ka mi ka gama wannan sai kuma littafi na gaba shi yasa suke cewa an zaka yi karatu ka samu malami mutqini malami wanda yake kwararre to ni zan ba shawara wanda za su yi karatu tun yanzu su nemi abun ga daga malam in akwai dama ko sarari su je zariya su zauna su rika karatu a gaban malam malam ya san karatu gaskiya tsakani da Allah malam ya yi ya san karatu duk inda ya karantar da kai ka gane to an wuce wurin yawa ina fata an gane an wuce wurin to inda akwai dama akwai sarari to koda a sati ka je kai kwana biyu ne ko a wata ka je kai kwana biyu ka dawo gaskiya zaka samu zaka samu alkhairi da yawa Allah madaukin sarki ya saka malam da alkhairi Allah kuma ya bamu ilimi mai amfani kuma ya shirye da zuriyarmu ya kuma haɗa kanmu ya ba mu zama lafiya ga baki ɗaya malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi sannan iyayenmu da suka tarbiyyantar da mu su ma Allah ya saka musu da alkhairi wannan anguwa da wannan masallaci Allah ya musu albarka kuma Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka wannan